العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سدد كلامي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أوصال من شأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينسوها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وبالمتجدد هكذا muna magana akan ainihin zakka ko muna bajin zakka muna magana a kan tsirin kuɗin da sai ya shekara mutum zai yi zakka akwai kuɗin da za mu ce daga ta samu za ka yi zakka akwai wanda za mu ce daga ta karɓa za ka yi zakka akwai wanda kuma za mu ce in ka samu za ka ci gaba da lissafin lokacin asalin zakkanka akwai kuma wanda za mu ce in ka samu daga yanzu za ka fara lissafi sai ya shekara sannan za ka shigarsa. To wannan ya ɗaura a kan wasta ƙudala bi fa'idatin ta jaddada. Mun faɗi haka baya, mutum zai fuskanci shekara da fa'idan da ya sabunta gare shi la ammalin wanda bai fito a jikin wani kuɗi ba. Fa'ida, akwai fa'ida wanda sabon fa'ida ne ka samu. Akwai fa'ida wanda wani kuɗi ne ya haife shi, akwai bambanci. fa'idan da wani kuɗin da kake yi wa zakka ya haife shi sunan shirmi ba wannan za ka ɗaura lissafin shi a kan shekarar asalin shi misali kana da miliyan goma kana kasuwanci da shi bayan wata tara yana miliyan goma sai ka ci ribar miliyan biyar kan wannan miliyan goma a jikin wannan miliyan goma sai miliyan biyar ta na riba yanzu wannan miliyan biyar ɗin da wannan miliyan goma duka idan wata uku ya yi shekarar miliyan goma nan ya cika za ka yi zakkan shi gaba ɗaya kaga fa'idan da kuɗi ya haifa kenan sunan shi riba idan muka ce fa'ida sabo kuma kana da miliyan goma bayan ya yi wata tara ɗin nan sai wani ya ɗauko miliyan biyar ya baka kyauta kaga wannan fa'idatin ka jaddada la ammalin ba jikin kuɗin ka ya ba yanzu wannan zaman kai shi yake yanzu shekara ya cika za ka yi zakkan miliyan goma ka na asali wannan kuma wanda ka samu ba a cikin wannan ba shi ma sai shekarar ta tayi sannan za ka yi zakka to akan haka ina jin wancan satin muka ɗauro karatun to wannan ma ainihin ɗaurawa ne akan wancan yace wabil mutajaddi wabil mutajaddidi an sila tijara mutum zai fuskanci shekara bil malil mutajaddid kenan da kuɗi wanda ya sabanta gare shi sabuntan nan an fila tijarati ya fita ne a jikin kayan da ya siya na kasuwanci don ya siyar amma biya bai in ba tare da siyarwa ba idan ban manta ba a baya mun ce yana daga cikin abubuwan da mutum zai yi zakka a shekaran asali muka ce kazallaci muktaran litijara mun faɗi wannan ba kamar riban da mutum ya samu a jikin abin da ya karɓo haya don kasuwanci. Shi kuma wannan karatun a bilmutajaddi an silai tijara wannan kuma gallatin mushtaran littijara kenan. Akwai bambanci tsakanin muktaran littijara da mushtaran littijara. Kaga wannan silai tijara mushtaran littijara. Ka siye shi ne don ka siyar ka shiri ba. shi kuma wancan muktarar littijara ta karbi haya ne don ka ci riba dole sai mun bambance wannan misali mutum yana da miliyan biyar muktarar littijara shi ne miliyan biyar din nan za ka ce yadda ba kasuwan nan akwai wani salon kasuwa da aka bude ya ike aka ce yanzu miliyan biyar din nan idan ka je za a iya ba ka ainihin hayan tirela kai wata shida kana aiki da shi akan miliyan biyar din nan sai ka ɗebi kuɗinka miliyan biyar din nan ka bayar ka karɓo wannan tirelan ka ga muktaran tirelan nan ka aya ne don me yi tijara don ka samu riba to yanzu idan ka je kana aiki kana aiki kana aiki da aka yi wata shida tirelan nan ya tara ma miliyan goma ka ga ka ci riban miliyan biyar bayan miliyan biyar ɗin ka ya fita sai ka miyar wa mai kayan nan kayan shi to yanzu bayan wata shidan nan wannan miliyan goma muna jiran wata shida yana cika ya shekara za ku yi zakka saboda me a jikin mushtaran littijarati ya fita to akwai bambanci da mushtaran littijara kana da miliyan biyar ya ka ci aiku kaga ga wasu gomjo an yi wannan tirelan miliyan biyar ne kudinta idan ka siya in Allah ya taimake ka ma za ka iya ci riba zan miliyan goma ma sai ka siya don ka ci wannan riban bayan ka siya sai kuma wani ya ce ma da ajiye motar nan haka kai riba bi mana a rika ma aiki da ita kafin Allah ya kame shi ka ba ka siya dan aiki bane ka siya dan ka siyar ka ci riba ne sai kuma ka dan yi aiki ribar kafa kafin Allah ya kame shi to abun a kudin da wannan motar za ta tara duka zalla ne na mushtaran littijara motar ka siye shi dan ka ci riba kafin ka siyar sai ka samu kuɗi a jikin shi to wannan kuɗin fa'ida ne ta jaddada wanda baya cikin asalin kuɗinka sai ya shekara za ta markaka mun fahimci wannan to shine wajil mutajaddidi an fila tijara abin da ya sabunta daga kayan da ka siya dan siyarwa na kasuwanci la abila bai in ba tare da siyar da abun ba kaga ai mota tana nan baka siyar ba wannan wani kuɗi ne ka samu na ribar kafa to yanzu wannan kuɗin sai ya shekara za ka yi zakka kaddara kafin Allah ya kame ciye tana tarawa tana tarawa aka yi wata uku a wata uku nan ta tara ma miliyan biyar sai Allah ya kame ciye motar nan ka siya miliyan goma kaje yanzu kuɗin ka miliyan goma sha biyar ko ainihin asalin kuɗin ka miliyan biyar sannan ga riban miliyan biyar ka ci sannan ga wani riban tsawon miliyan biyar ka samu to yanzu wannan miliyan goma lokacin zakan ka ne za ka yi zakan shi gaba daya da asalin kuɗin ka da riban wannan kuɗin amma wannan miliyan biyar da ta fita kafin ka siyar wannan ko fa'idatin ta jaddada ne sai an shekara za ka yi zakan wannan ina jin mun fahimci wancan shine wa bil mutajaddidi an sila tijara bila bai'in ta je ce bila bai'in da siyarwa kai ta ci wannan riban to wannan riban haulu ribi mali haulu asiri kazan nake abdin kaman riba ko kuma amfani na bawon da ka siya don siyarwa kai dan kasuwan bayi ne ka je ka siyo bawa akan dubu ɗari kana neman mai siye ya baka riba kafin ka siyar da wannan bawan sai aka ce ana neman bayi masu kwadago kullum a naira dubu dubu sai ka za da shi ya je yake wannan kwadagon yana tara ma kuɗi to yanzu wannan kuɗin da yake tara ma ɗin baya cikin riban wannan bawan duk kuɗin da ya tara kan ka sai da shi nan da ka sai da shi da shi kan shi kuɗin shi da riban shi shine za ka yi zakan lokacin zakan ka yayi amma wannan kuɗin da bawan ya tara ma shi wannan kuɗi ne sabo sai ya shekara sannan za ta yi zakan shi. Wace tabbacin hakanan an sa da ka ɗaura wa bawan da ka siyo don kasuwa. Ka siyo bawan nan a kan miliyan ɗaya kana neman mai siye ya baka riba. A cikin wannan halin sai bawon ya je ce mai gida ka taimaka mu mana ka ɗaura mun fansa duk wata zan rinka kama dubu hamsin hamsin in an shekara biyu shi kenan in hantu sai ka ce ka yadda shi kenan sai ya fara kawo wannan kuɗin sai yanzu wannan kuɗin da yake kawowa wannan kuɗin baya cikin lissafin asalin kuɗinka duk lokacin da ya kawo wanda ya kawo sai ya shekara sannan za ka yi zakka saboda me saboda shi bawa mukatabi yana biya yana biya shi ya gama biya sannan ya ɗantu idan yana yi yana yi duk lokacin da ya gajiya zai dawo bauta kuma wannan kuɗin kashi banza saboda haka wannan fa'ida ne ta gaddaɗe mun gane wannan wasamarati mushtaran haka nan da ya'yan bishin gonan da mutum ya siya don kasuwanci kana da kuɗi a salon kasuwan da kake yi sai ba abin da baka siya sai aka kama wata gonan dabino ko gonan inabi ko gonan mangoro ko gonan me sai ka sayi wannan gonan saboda ka shiri ba a gaba bayan ka sayi gonan lokacin ƴaƴa da ya sai ƴaƴan wannan gonan suka burko suka burko lokacin yanka ya aka yanke ka ga ai amfani ne ka je ka siyar ka samu kuɗi to yanzu wannan kuɗin ƴaƴan baya cikin lissafin ainihin lokacin zakanka lokacin da ka siyar da wannan ƴaƴan kuɗin a lokacin ka samu su ya shekara za ta yi zakka in lokacin zakkan ka yayi ba za ka sa kuɗin wannan ƴaƴan bushin ba duk da gashi gonan ka siya ne dan kasuwanci amma ba gonan ka siyar ka ci wannan riban ba ƴaƴan bushin wannan gonan ne ba ka wannan kuɗin wannan kuɗi ne sabo da ya sabunta su ya shekara mun gane wannan yace illal mu'abbarata sai dai gonan da dama an mata kilibi kafin ka siya. Ma'ana, lokacin da ta zo ka sai gonan dabinan ma ya yi ‘ya'ya, kawai bai nuna ba ne, kaga ka sai gonan har ‘ya'yan. ‘Ya'yan su ma wani ɓangare ne na gonan da ka siya. Bambanci da wancan, wancan lokacin da ka sai gonan ta ‘ya'yan, bayan ka siya ne ‘ya'yan suka toho, wannan shi ne samun fa'ida. Amma ka sai gonan tare da ‘ya'yan, ana nan ana nan da baka samu mai siyan gona ba sai ka ce bari in yanki ƴaƴan in siyar kan Allah ya samu siyan gona to yanzu sai in siyan nan ƴaƴan ka siyar kaga ka sai da wani bangare daga cikin abin da ka siya saboda haka yanzu wannan kuɗin za ka haɗa da uwar kuɗin ka in lokacin da ka yi kai kaga bambanci lokacin da ka siya in akwai ƴaƴan bishin yana cikin uwar kuɗin ka idan babu ƴaƴan bishin wani sabon kuɗi ne Allah ya baka mun gane wasufa tamma haka nan da sufi gashin da ake ainihin saka kyalle da shi ana samu a jikin ainihin dabbobi ne ana ce mishi so gashi ne na dabba amma arziki ne wanda ake yankewa a tara a je a saka shi ya zama kyalle wanda ake ce kyallen wuna haka da ko turanci ne suna ce mar ainihin wul yaji na gashi to irin wannan gashin shi ma wani bangare ne na ainihin kuɗi to idan mutum ya sayi dabbobi don kasuwanci lokacin da ya sayi dabbobin gashin bai toho ba da ya siya kafin Allah ya kame ya saye sai gashin ya toho a wajen shi sai ya yanke wannan gashin kaga wani bangare ne na kuɗi to yanzu wannan gashin in ya siyar baya cikin lissafin asalin kuɗin shi sabon kuɗi ne siya shekara fa'ida ne ta gaddada amma idan ya zamo lokacin da ya siya ma wannan gashin akwai shi a cikin dabbar bayan ya siya maimakon ya siyar da gashin sai ya ce kajin an yanke gashin ai zai firi ba sai ya yanke gashin ya siyar daban sannan ya siyar da dabbobin daban sai mu ce wannan gashin shi ma wani bangare ne na abin da ya siya mun gani sai ta ya ce wasu fatama da sufi wanda yake cikakke lokacin da ya siya ka ga mutum da babu lokacin da ya siya din a wajen shi ya togo yanke baya cikin ainihin lokacin zakkan shi na'am wa in tara wa zara'a litijara idan mutum ya je ya hayi gona ya yi noma litijara duk saboda kasuwanci ka san mu a yanzu ne idan aka ce ɗan kasuwa zai ka ce me yake siyarwa wani yana sayar da motoci wani mangura bakin kasuwa wani kaza akwai ɗan kasuwan da shi kawai in ya wayi gari ne zai ka kuɗi duk abin da zai ka kuɗi salo ne na kasuwanci kamar yadda ɗazu ka ce zai hayi mota ya haya don ya samu ainihin riba to shi ma wannan ɗan kasuwa ne damuna ya faɗi sai ya tunanin wannan kuɗin nawa miliyan uku in je in hayi babbar gona mana in yi noma don in samu riba a ga tijara. Ittara ya hayi hayan gona, wazara'a ya yi noma littijara ciki saboda kasuwanci da kuɗin shi na kasuwa. Yadda tijarin sa ya zuba a gona, saboda in kaka sai ya sai da wannan amfanin zai samu riba. To idan mutum ya yi haka, to zakka idan ya siyar da wannan amfanin zai yi zakkan kuɗin da riban da wannan amfanin ya jawo masa. gane? Ya hayi gonan, ya yi ɗauriyar noman duk da kuɗin shi na kasuwa. To yanzu kawai lokacin zakkan shi yana yi zai haɗa da wannan kuɗin amfanin gonan da ya siyar ya samu gaba ɗaya ya yi zakka. To, kaga nan yace ikkira wazara'a ya hayi gonan ya yi noma. to irin da aka shuka a cikin gonan وهل يشترط كون البذل لها shin kan an sharkanta dole sai irin da aka shuka ma ya zama wani kuɗin kasuwa ne ko kuma a'a in je har gonan ya haye shi da kuɗin kasuwa ya yi ɗawainiyar noma da kuɗin kasuwa irin da ya shuka ɗin ko da abincin gidan shi ɗauko ya shuka dole ya yi zakka shi ne tarafi ne aka yi tarafi wasu malamai suka ce in je irin ba da kuɗin kasuwa ya siya ba babu zakka ko suka ce a indiya har da kuɗin kasuwa ya haifi gona da kuɗin kasuwan ya yi ɗawainiyar noma ko da irin na abincin gidan shi na dole zai zakka shi ne taraddukun kamar tawila ne amma la in lam yakun ahaduhuma littijara ba zai yi zakka ba idan ɗayansu bai zamo na kuɗin kasuwa ba misali ɗan kasuwa ne yana da kuɗi lokacin noma ya yi sai wani ya ce mishi wane da da wannan kasuwan da kuke ta shan wahala ga shi kun ajiye wace duk kun yi asara kuna ta kamar za ka yi faɗuwar hawan jini ga gona bari a baka wani ka je ka zuba kuɗin ka ka ga gonan ba da kuɗin kasuwa ba ne taimaka bar akan yanzu noman ne zai yi da kuɗin kasuwa yanzu a nan in ya ci wannan ribar noman ba zai zakka ba ba zai zakkan wannan kuɗin ba saboda a menene lam yakun ahaduhuma li tijara kaga gonan ba da kudin kasuwa bane kawai dawayen ne da kudin kasuwa ko kuma a'a shi manomi ne sai ya ɗauki kudin kasuwan shi ya je hayi gona ya zuku ya yi noman shi da kanshi ba da kudin kasuwa ba kaga ɗaya da kudin kasuwa ne ɗaya ba da kudin kasuwa bane duk wannan ba sai idan ya zamo iftara wa jara'a ya haya ya yi ainihin noman gaba ɗaya da kuɗin kasuwa shi ne zai yi gaba muna gane zancen shi ne yace la in lam yakun ahadu ma bi tijara wa in wajaba zakatun fi ainiha to yanzu muna magana akan noma in ka lura shi kanshi amfanin gona ana masa zakka sannan nan ko muna magana ɗan kasuwa da in shekara ta yi zai zakkan kuɗi to yanzu ya zai yi in ya samu amfanin gonan da ya kai misalin zakka sannan kuma kuɗin kasuwa ya sa a gonan nan don ya ci riba shi ne yake wa in wajabar zakatun idan zakka ya wajaba fi ainiya a cikin ainihin amfanin gonan kamar yanzu misali kamar karatunmu na baya gonan dabino ne bayan ya yi ɗaya sai aka siyar mar da gonan don ya ci riba ba mun ce ƴaƴan in ya siyar su ma suna cikin kuɗin asalin abin da ɗin shi ba to yanzu a hakan kaga ai kuma dabinon da ya samu din ya kai misali kaga zakka ya waje ba cikin ainihin dabinon sannan kuma don ya ci riba ya sai gonan to yanzu a nan sai mu ce zakka idan ya ɗebi amfanin kan ya siyar sai ya yi zakkan wannan amfanin summa zakkar samana sannan kuma duk in ya siyar zai zakkan wannan kuɗin ya hau da tafiya da shekarar zakkan shi misali masalan yana da miliyan goma yana zakka a watan almuharram ga shi ya yi zakkan shi a watan almuharram ya shiga gaba da harka yana harka yana harka a watan rajab sai aka sa gonan dabino a kasuwa miliyan biyar sai ya siya tana da 'ya'ya da ya siya miliyan biyar ɗin wannan ƴaƴan kuma sai ya zama yana siyewa wanda ya kai misali lokacin yanka ya yi misali a watan ramadan za mu ce in ya yanke ƴaƴan nan sun ya kai misali kaga dole kan ya siyar sai ya yi zakkan wannan ƴaƴan aka yanke a watan ramadan ya yi zakkan wannan ƴaƴan kaga wannan ƴaƴan da ya siyar kai ai ya riga ya yi zakkan ƴaƴan kafin ya siyar ko sai yanzu bayan ya yi zakkan sai ya siyar da ƴaƴan miliyan biyu da ya sai da 'ya'yan nan miliyan biyu bayan ya yi zakka ana nan ana nan almuharram ya zo to wannan miliyan biyu zai haɗa shi da kuɗin shi kuma ya yi zakkan shi lokacin da shekarar zakkan shi shi ne zakka sun ne zakkan samana ya yi zakkan amfanin sannan kuma ya yi zakkan kuɗin bayan ya siya ya hau littafiya ga shekarar zakkan shi ya yi kamar misalin da muka yi na watan almuharram zai haɗa shi da uwar kuɗin ya yi zakka ba zai sha ai na yi zaccen ainihin amfani zai muke to ai kai dan kasuwa ne wannan amfanin ai wani abu ne arziki kuma wannan zaccen da kai zaccen amfanin gona ne bai shafi zaccen uwar kuɗin ka ba wannan kenan wa inna ma yuzakki ko yuzakka dainun yace wa inna ma kawai yuzakka dainun ana zakkan bashi ne in kana asluhu ainan idan asalin bashin ya zamo farin kuɗi biye biyi a hannun shi wanda ya bayar bashi kasan ka'idar bashi kana bin mutum bashi na kuɗi mai yawa babu zakka a kanka ko zai shekara nawa a hannun shi inda bai sama kuɗin ka ba saboda ba ka da cikakken mulki akan wannan kuɗin dan ba a hannun shi yake ba sannan shi ba kuɗin yake hannun shi shi ma ba zai zakka ba tunda ba kuɗin sa bane haka nan abin zai ta tafiya ya ta tafiya duk lokacin da ya ɗauko kuɗin ka ya kawo maka za ka yi zakkan shekara ɗaya ne to wannan zakkan muke magana yanzu wa innama yuzakki da yuzakka dainun ana zakkan shi bashin da aka ɗauko aka kawo maka ne da wasu sharaɗai sharaɗi na farko in kana asluhu ainan idan asalin bashin dama farin kuɗi ne biye biye a hannun shi ne mallakan kuɗin ya ɗauka ya taimaka wa wani bashi kaga a nan sai mu duba mafhum sai mu ce mafhum idan ba farin kuɗi ka bashi ba ka misali gidanka ne ko da ka shiga do ko da ka siya don kai amfani da shi ta kakare ma ka sa a kasuwa ya zo ya siya kai ba dan kasuwan gidaje bane kawai dai yanzu kadaran ka ne kake bukatan kuɗi ya zo yake yana so ka siyar mar bashi kaje yanzu ba farin kuɗi ka bashi bashi ba gida ka siyar mar bashi to ana nan ana nan ana nan bai ba ka kuɗin ka wace da aka ɗauki shekara goma sannan ya ɗauko kuɗin ka ya kawo maka kaga asalin bashin da kake bin shi ba farin kuɗi ka bashi ba wani kadara ka siyar masa kuma kadaran nan ba irin kadaran kasuwanka bane to yanzu a nan ko ya kama kuɗi ba za ka yi zakka ba sai kuɗin ya kai misali kuma sai ya shekara a hannunka sannan za ka yi zakka saboda me saboda asalin kuɗin da ka bashi ɗin wani abu ka siyar bar ba farin kuɗi ka bashi ba au ko kuma abin da ka bashi in ba farin kuɗi ba ne ma aro da tijaratin ya zamo kaya ne na kasuwa ka san akwai bambanci a abin da ka siyar tsakanin kayan kasuwancinka da kayan da ka siya ba don kasuwa ba yau kai niyyar siyarwa. Yanzu misali, mutumin da ya zama ɗan kasuwan motoci yana siyo mota yana siyarwa. Kaga duk lokacin zaton shi ya zamu ce zai kimanta ma motocin da suke gaban shi ya zata ko? Mutumin da kuma ya siyo mota misali, dan lokacin da Allah ya kame ya siya yadda yake so ya siyar mu take kenan ba muka ce ba zai zakka ba sai ran da ya siyar in ya siyar zai zakkan shekara ɗaya ne mutumin da kuma ya ce mota dan hawa yana hawa yana hawa yana hawa ana nan ana nan ana nan wata rana Allah ya kawo wanda yake bukatar motar lokacin shi kuma yana bukatar kuɗi kaga ba motar ya siya dan kasuwanci bane muka ce wannan mutumin in ya siyar ma wannan kuɗin sai ya shekara sannan zai yi zakka kaga akwai bambanci tsakanin arda tijaratin da arda kinyatin wannan arda tijaratin ne dama kasuwancin kayan kake ya zo ya siya bashi da ya siya bashi bai ba ka kuɗin ka ba sai da ya shekaru ke yanzu wannan dilan da ya kawo ma za ka yi zakan shekara ɗaya inda dama kayan kasuwancin ka ne ya siya amma idan ya zama ba na kasuwanci ba ne kayan ka ne da kake amfani da shi ka siyar mishi bashi da kasiyar bashi bai biya ka cikin ka sai da aka yi shekaru yanzu a nan ko ya kawo ba za ka yi zakka ba sai cikin ya shekara shi yasa yake an arda tijara ce kun gane wannan ko farin kuɗi ka bashi ko kaya ka kemar amma kayan na kasuwanci sannan abu na uku wa ba ainan eh idan kuma mutumin da zai karbi bashin lokacin da aka zo biyan shi bashi sai ya karbi farin kuɗi amma yanzu misali na baka bashi miliyan goma ana nan ana nan bayan shekaru da na zo na matsa sai ka ce gaskiya ba farin kuɗi amma ga fili na na kilo shi hudu in ka yadda zan baka filin nan a maimakon kuɗin ka sai na ce na yadda sai ka bani ka ga ka biya ni bashi amma ba farin kuɗi ka bani ba sai yanzu wannan kulotan ba zakka sai ran da na siya ko shekara nawa zai yi babu zakka sai idan abin da kai ne bashin ka karba din farin kuɗi ne shi ne za ka yi zakka in an samu wannan sharaɗan ya zama farin kuɗi ya bayar ko kayan kasuwa sannan lokacin da ya zo karɓa ɗin ya karɓi farin kuɗi to yanzu zai yi zakka walau bisi bakin ko da karɓan ya karɓa ne ta hanyar kyauta yanzu misali ina bin sharif miliyan goma ana nan ana nan ko da shi ana bin ta miliyan goma misali ba na kuma fatan bin ta miliyan goma ina ma nan da abin da ya abin ka gane misali ina bin ciko to ina bin ciko miliyan goma akwai suna ciko a hausa ina bin ciko miliyan goma bayan shekara goma sai ga wani ana ce mar ɗari abokina ne ta na daɗe ina mar alkawari shi kenan sai na ce shi kana da yana ma alkawari zo mu tafi sai muka je wajen ceto ceto ya yi tsakanin ya ce kana bina miliyan goma sai na ce to wannan miliyan goma na ba wa fariniya na ba shi kyauta ka ga duk lokacin da ka samo miliyan goma nan ba ni za ka bawa ba fariniya za ka bawa to duk lokacin da ka samu wannan kuɗin kana samu in ka bashi ni kuma zarta ya hau ni. Eh? na riga na karba yi tunda na ci abawa ne ai na ci abawa ne kamar na karba ne a sai za shi kam ai yanzu ya samu kuɗi shi fa'ida na da kake da kauje saboda haka yanzu ana biyan wannan kuɗin kana jin alat an biya kuɗi zakka ya kama ka maza sai ka ɗauke dubu ɗari ka kawo ko da yake zakka miliyan goma a ta wajen ɗari biyu da hamsin ko yawwa shi ne ya ce walau bi ce ko da ta hanyar kyauta au ihalatin ko ta hanyar kai gani abin da ake cewa kai gani misali ni ina bin ceto ɗin nan miliyan goma ni kuma karin miya yana bi na miliyan goma mun gane zancen ina bin ceto miliyan goma ni ma karin miya yana bi na miliyan goma kuɗinsu ya yi shekaru a wurina ni ma nawa ya yi shekaru a can ya zo zai ɗaga ma hankali na ce kai duba ba shi bayan shi ne cikin kowa sun zo mu tafi muna zuwa na biyar ce cuto ya ce na me tsakanin ya ce yan goma kake bina ya ce ba ka biya shi yanzu haka yau in Allah ya tashi su zan baka ya ce ya bari miya ka ji ko ya ce ne ya ce to in ka yarda zan haɗa ku miliyan goma da nake bin shi ya baka shi ne ihala kai gani sai bari miya ya ce na yarda yana cewa ya yarda zakka ya hau kaina dole sai na yi zakka kaga bambancin wajen kyauta da wajen kai gani shi na kyauta sai ka tabbatar da ya ba wanda kake a ba amma shi ihala ko ya bayar ko kar ya bayar ai kai wannan din yana cewa ya yarda bashi ya sauka a kanka wannan saukan bashin kamar an baka kuɗin ka ne dole kai zakka na'am eh na ruwan mu ka je ka nemo bare kuwa zakka ya hauka dole sai ka yi zakkan wannan kuɗin saboda ai wannan yana cewa ya yarda wannan ya biya ka kuɗin ka kawai zan shayi bai biya shi wani ce na ruwanka inda duk lokacin da ya samu tsakanin su ne dan ihala in an yi an yadda daga baya ba a wuro ne inda ba a wuro ne ihala yana cewa ya yadda kamar an biya ka kuɗi ne dole za ka yi mun gane wannan shi ne au ihalatin ko ta hanyar kai gani sannan shi ba shi kafin mutum ya yi zakka kamula bi nafsihi sai idan kuɗin da ka karɓa na bashin ya cika misali da kanshi misali idan misali miliyan ɗaya ne a bana kana jin wani bashin miliyan goma idan ka je ya biya ka wani abu a cikin kuɗinka kafin mu ce ka yi zakka sai idan abin da ka karɓo din nan ya kai miliyan ɗaya ya kai misali sannan ka yi zakka amma ka je ka jira ma dubu hamsin ka yi ce ba ne ba zakka da za ku rama ɗari ka ci gaba da shekarunka ana nan ana nan sai ran da ka karɓo cikon miliyan to daga ranar za ka yi zakanci abin da ka ci gaba da yawwa kwarai kuwa shi ne yake kamula binafsi kuma in je ya cika iya abin da ka karɓa na bashin in ya cika walau talifal musammu ko da wanda aka cike din ya halaka dama kakan je ya kakura ma dubu ishirin ku lissafa sai ka je ka yi cefane dubu goma wani abokin ka zai haɗe zo mu je ba ne kawo ko dubu biyar ka karɓa ka bayar ana lissafi ana lissafi ana lissafi ran nan kana zuwa ya ɗauko dubu ashirin da biyar da ya ɗauko listin ainihin rubutun bashin ana bi ana bi sai ya ce wannan ashirin da biyar ɗin ita ce cikon miliyan ɗaya yana ba ka sai mu ce kawo kuɗin zakka ne Kwarai kuwa, da miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar ne ta cinye na kan a baya. Yana ba ka wannan ishirin da biyar ɗin shi ke nan sai ka rika masu zakka ka kira wani. Shi ne wani tarikar musamman. Ko da wanda ake baka ɗin ka cinye sannan aka baka wannan yana cika za ka yi zakka. yawwa can da ɗin ai in ka lissafa da wanda ka cin ai wannan ishirin da biyar ne ka cike wanda ka ci ya zama miliyan kuma zaton da miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ne ka ga wannan ishirin da biyar ba naka bane kawai ka miƙa ka huta in ka ci kuma a biyo ka au bi fa'idatin ko kuma kuɗin da ka karɓo bashi ɗin sai ya cika misali bi fa'idatin da wani fa'ida da ta samu wanda wannan fa'idan jama'a kuma milkun wa haulun mallaka da cikin shekara ya taro su. Misali, kana bin wani mutum bashin naira miliyan biyar. Kudin nan ya yi shekaru a hannun shi. A watan almuharram sai wani ya dauko dubu ɗari biyar ya ba ta kyauta. kaga dubu ɗari biyar bai kai misali ba ko ana nan ana nan har Allah ya kai mu almuharram na baki kaga ɗari biyar ɗin nan ya shekara a hannunka sannan shi wanda kake bi bashi sai ya tsakura ma dubu biyar a cikin kuɗinka yanzu wannan dubu ɗari biyar da ya baka bai kai misali ba amma ya yi shekara wannan dubu ɗari biyar bai kai misali ba shi ma ya shekara in ka haɗa su kuma sun kai misali ko kai zaka mun gane kaga jama'a huma milkun wa haulun dukkan su mallakan ka ne sannan kuma dukkan su sun shekara sai kai zakka aha auji ma'ajinin ko kuma da baramu ya cika bashin ya kai misali baramu inda ake taunin gol ko azurfa shi ma'ajin bambancin su da ainihin fa'ida shi fa'ida sai ya shekara za ta yi zakka amma ma'ajin ba shi raɗin shekara an kiyasta shi da amfanin gona ne wa to haka yau mai sadi ko yawa duk lokacin da ka cire dinari ashirin za ka yi zakka kana cire dinari ashirin za ka yi zakka ba ka yi da shekara to yanzu ga wani mutum kana jin shi kuɗi dinarai yau da ka je sai ya ɗebo dinari goma ya baka kaga bai kai misali ba dinari ashirin ne misali yana baka dinari goma nan ga kuma rijiyar ka na taunin dinarai kana zuwa da ka tauno sai ka tauno guda goma kaga wannan goma bai kai nisabi ba da ya kai nisabi yanzu za ka yi zakka ba sharadin shekara wannan goman da aka biya ka bai kai nisabi ba da ya kai nisabi za ka yi zakka tun da ya shekaru a hannun wanda kake bi bashi to kaga wannan ba bai da sharadin shekara nisabi yake jira ya cika wannan kuma ya riga ainihin bai kai nisabi ba amma ya shekara in ka haɗa ya zama bincin ka ne gaba ɗaya kuma duk zakka waje ba kai sai kai zakka wannan ma'ajin ne ba sharhin shekara wannan kuma da bashi ya riga ya shekara in ka hada su kuma sun kai misali sai kai zakka yawwa mun gane a ba ni kun haulun ba shi ma'ajin ba ruwan shi da haulu shi na bashin shi ya shekara dama shi matsalar shi bai kai misali ba shi kuma ma'ajin dama ba ruwan shi da shekara shi ma matsalar shi rashin misali to kana hada su kai misali sai mu ce za ka yi zakka eh sai dai milkun sai kuma milkun wa haure yawwa shi ne alal maquli a bisa magana abun faɗi wajen wa wajen ainihin almajiri li sanatin sannan mutum in ya karɓo bashi ko shekara nawa yayi a hannun wanda yake bi zai zakkan shekara ɗaya ne ta kawai kuma zai zakkan nan na shekara ɗaya ne min asalihi daga asalin mallakan kuɗin lokacin da ka karɓo kuɗinka da bashi kana karbowa sai ka buga lissafi daga nan da na mallaki kuɗin nan zuwa yau ɗin nan da ya biya ni kuɗi na ya kai shekara in ya kai shekara ko ya wuce shekara ko shekara nawa yayi za ka yi zakkan shekara ɗaya amma idan bai kai shekara ba ga sa kan ka sai lokacin da ya cika shekara yanzu misali a watan almuharram wani ya baka miliyan biyar kyauta ana nan ana nan ana nan a watan rajab sai wani dan uwan ke je ya roki ka bashi bashi ka dauki miliyan biyar nan ka bashi bashi da ya je ana nan ana nan a watan safar sai ya dauko miliyan biyar din ka ya kawo maka kaga ga shi bashi ne ya dauko ya je ya biya ka kudin ya kai misali amma asalin kudin a wajen ka bai shekara ba yanzu ba za ka yi zakka ba sai almuharram ya zo shine bi sanatin min asali min asali din nan yana daukan lokacin da ka mallaka ko kuma lokacin da kai zakka eh aha walau farra da a ce mutum zai guje wa zakka bisa asirihi da ainihin jinkir da ainihin kudin da yake bi bashi to a hakan ma in ya tarbo sai ya shekara amma da sharadin in kana an hibatin in ya zamo kudin kamar kyauta aka bashi misali wani dan uwanka ne ya ma waya Allah ne ya kana ina ne kace Allah muna mai duguri ya ba wani abun yi babu yace to gashi na ajiye ma miliyan goma kaga miliyan goma ya isa misali a to kai kuma yanzu kana ta tunanin abin yi kace miliyan goma nan na dauko na tashi akawun dina ba mamaki sai bayan shekara biyar kaga a shekara biyar ɗin zakka zai iya cinye mafi yawan kuɗin nan bari in bari sai na samu abin yi da gangan don karka karɓa zakka ya hauka sai ka bar wannan kuɗin a hannun wancan mutumin da ya baka kyauta sai da aka yi shekaru sannan ka je ka karɓa duk da haka zakkan shekara ɗaya za ka in kana an ka riga ce ke na a duk ma wannan ba su in zo hannun ka balle ka ce a ce a ka bayar za mu zo kan mu da amma ka gane in kana an ka riga ce au arashin ko kuma ya zamo kamar arashi ne na jinaya an kashe ma dan uwa ne sai aka yi hukuncin za a biya jiya miliyan hamsin wanda suka kashe din ga kudin nan sun tara sai ka ce su ajiye sai kun abu za ku zo ku karba sai kuka bar kudin ya daɗe ya yi shekaru sannan kuka zo kuka karba kuma wannan shekarun kun bari ne can in kun karɓo kar zakka ya biyo ku to duk da haka in kun karɓo zakkan shekara ɗaya za ku wajen ainihin kyauta ko arashi ko wajen ainihin sadaki ko wajen sadaka da sauransu wannan kenan amma la an mushtaran lil qinyati wa ba'ahu ba zai yiwu a karbi zakkan shekara ɗaya a wajen mutumin da ya bar kuɗin ya yi shekaru don gudun zakka ba idan kuɗin an mushtaran lil qinyati kuɗi ne na kayan da ya siya don ya zama kadara don ya yi amfani da shi wa ba'ahu daga bayan shawara ya siyar sannan ya ki karɓo kuɗin ya bari ya shekaru wannan idan ya karɓo zai yi ainihin zakkan shi ne ta kullum da kowace shekara misali kana da kuɗi miliyan biyar sai ka kai gida ko don ka zauna ko don ka sa 'ya'yanka ko don wani jariri ba dai na siyarwa ba yanzu da ka kai gidan nan ai ba zakka a gidan nan kuma duk lokacin da ka siyar ma ba zakka kuɗin su ya shekara to a wannan halin ana nan ana nan ana nan sai kai shawara sai ka siyar da gidan kaga siyar wannan da kai kuɗin nan in an kawo ma sai ya shekara za ka yi zakka to amma duk da haka sai ka bar kuɗin a hannun wanda ya siya lokacin biyan yayi ya ce wa ka zo ka karbi kuɗin ka ce ci gaba da bari ya ajiye kudin nan ya daɗe ya daɗe sai da ya shekaru sannan ka je ka karɓo yanzu wannan fadi kullum za a yi lissafin duk shekarun nan sai ka yi zakka ka ga akwai bambanci wannan kayan ka ne ka siyar wancan kuma ba yana hannun ka bane an ce an baka ne baka je ka karɓo ba ka ga bambancin wannan da wancan wannan kaya ka siyar da gangan ka bar kuɗin yayi shekaru in ka karɓo duk shekara sai ka cire shi kuma wannan kudin ba naka ba ne ba ka aka yi baka karbo ba to ko da gangan ka bari lokacin da ka karbo da kai shekara ɗaya mun gane wannan kaga wannan ainihin kauli a wannan ainihin hukunci guda biyun ba kaulani na kyauta kaulan wajiban ba zakka in ka karbo su ya shekara na wajen siyar da kayanka dole za ka yi zakka ga kowace shekara wa an ijaratin idan kuma kuɗin da ka bari ya shekaru don gudun zakka ɗin kuɗi ne an ijaratin na ijara misali kana da motoci ne da suke maka haya suna tara ma kuɗi kaga shi ma wannan kuɗin yana fa'ida ne ta jaddada da ya shekara za ka yi zakka sai wani ya karɓi hayan motocin da ya karɓi hayan motocin ya je aiki da su kuɗin ka na haya miliyan biyar a wajen shi sai aka ce ga kuɗin ka fa ya fito ka zo ka karba sai ka ce ajiye ba yanzu ba tukuna da gangan don gudun zakka ta ki karban kuɗin sai da yi shekaru kaga an ijara shi kenan wani ijara ne kuɗi ya fita ta hanyar kuma ta ki karba ta bari sai da yi shekaru au ardin mufadin ko kuma kadaran ne amma kuma shi wannan kadaran ba shi ya kai ba na fa'ida ne to wannan kaulani ana magana wato wannan karatun akwai mishila sai mun mai da hankali na farko muka ce ko shekara ne zai yi kuma ka bari da niyyar karka yi zakka ne in ka karɓo zakkan shekara ɗaya kawai za ka yi shine kamar an ba ka kyauta na biyu muka ce in da ya bari kuɗin ya gaje don gudun zakka in ka gabo kowane shekara ke samar zakka kamar kayan da ka siya don amfani kuma ka zo ka siyar wannan kuɗin wannan wanda ake kaulanin kuma ba kaya ka siyar ba ka gane aiki ka je kai kuɗin ka ya taru ka ci karɓa da gangan ka bari yayi shekaru ko kuma kayan ka siyar amma kayan ba siye kai ba na fa'ida ne kamar gada kai da ka gada ka ga wannan fa'ida ne ko sai ka siyar da ka siyar da aka ce ka zo ka bi kuɗin ka sai ka ce a ajiye sai da yi shekaru to yanzu a irin wannan kuɗin na ijara da kuɗin kayan da ka fa'idanta shi ma duk shekara an ka karɓo sai ka yi zakka tun da gudun zakka ne yasa ka bari ko kuma shi ma zai zama kamar na kyauta ne in ka karɓo zakkan shekara ɗaya kawai za ka yi shi ne kaulani a kai kauli gurin karatu uku ne a jan kuɗi na farko ta zakka da kan shekara ɗaya na biyu kuma duk shekara za a yi tashi shekara bayar na uku kuma akwai kaulani yana tafiya ko suka faɗi wannan ko suka faɗi wannan Muje? wa haulul mutammi ku ga nan alhamdulillah dan ko mu kara ne sai za ka yi a to dama ai yanzu a nan yanzu misali idan ina bin wani miliyan biyar idan zan ba wani kyauta ai abin da na ga dama zan ba shi zan iya cewa miliyan biyar din nan gaba ɗaya wani ka karɓa na baka kyauta zan iya cewa na baka miliyan hudu ka kamun miliyan ɗaya ko yanzu a nan ana bi na zakka sai muka ce in ka ba da miliyan biyar din nan kai za ka yi zakka tun da miliyan biyar gaba ɗaya ka ba wancan idan kai da sharadin wane ne miliyan biyar da nake bin wane na ba ka kyauta amma da sharadin kai za ka yi zakka sai mu ce ka ga ka ba shi miliyan hudu ne da wasu ainihin dubbai ɗaruruwa wannan na zakkan daman baka ba shi ba da abin da kake da sharadin kai za ka yi ka zo wannan din baka ba shi ba shi ne magana na'am sai ma yanzu haka da za ka bani ainihin da za ka sallame ni ka ce min haka yanzu zan fitar ma a cikin abin da yanzu ka shiga ainihin me google in ka shiga google ka rubuta a su ka gani zai fitar ma a da google